fatiha da salatul fatih صلاة تفتح لنا بها أعباب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أعباب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا مولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بأمان وهدى للظالمين ليس له دافع من الله ذي المعارف الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي برحمة تعتي لنا بالزفر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة المعارج سورة مكية سنة الآية قد أربعين دهدو ana kiranta suratul ma'arij a dukkanin ko kuma na ce a mafi yawan littattafa na tafsirai da littattafa na hadisi duk sun mata da sun mata babi da suratul ma'arij ana kuma ce mata babu a suratul sa'ala sa'il saboda lafazin farko da yazo amma wannan suratul ma'arij shi yafi yawa suyudi ma ka ya fade shi a cikin itikan mafi yawan littattafa na tafsirin alqur'ani da na hadisai duk suratul ma'arij saboda lafazin minallahi dal ma'arij nan da yake a ciki wanda babu kuma babu wannan lafazin a sura in ba ita ba wannan al-ma'arij din sura tana da darasuka kamar haka na farko darasukan wannan surar shine bada labari tasliya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da bashi hakuri akan tambaya ta izgili da kafirai suke masa akan ranar alkiyama suna ganin cewa ranar alkiyama ba za ta zo ba to wannan sura ta kunshi bada labari akan wannan izgili nasu da kuma bawa manzon Allah haƙuri ne ya kau da kai ya haƙura kada wannan abun ya sa ya yi raki ko ya ce a yi musu azaba ya yi haƙuri ya jure sannan kuma Allah ya gaya mazan Allah tabbacin za a yi alƙiyama wanda daga nan Allah ya tadarruj zuwa faɗin wasu daga cikin sifofi na abin da zai faru a ranar alƙiyama a hawa na ranar alƙiyama da kuma yadda makoman mutane za ta kasance a ranar alƙiyama da kuma irin azabar da za a yi waɗannan masu ta ranar alƙiyama sannan kuma Allah ya faɗi wasu siffofi na muminai waɗanda su ba su cikin waɗannan su suna cikin tsarkakakku su suna cikin aljannatai sabanin waɗannan ainihin kafirin wannan a gurguje su ne darussa daga cikin suratul ma'arish sura tana fara da sa'ala sa'ilu bi azabin wa'id sa'ala sa'ilun din nan malam ya fasara shi da da'a da'i wani mai kira yayi kira wani mai roko yayi roko a wata kira'ar da yawa jumhur sun karanta shi da alhamza shi da sa'ala sa'ilun amma qira'an nafi' wadda imam warshi yake karatu da ita bi tarkil hamz wa ibdalaha alifan shine sala sa'ilun saboda ma ce wannan luga ce ta qurayshawa tafi da alif din tafi da alhamza amma zai iya yiwa ko luga qurayshawa ce to qur'ani bai yi amfani da ita ko ina ba saboda ba a karanta kuma wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni gari nan ba wanda ya karanta da wa idza sa'alaka ibadi kaga da ce ita ce luka ƙorasha ko yaushe ta shan haida to da can sai ya zama shi ma wani ya karanta da wai za ta halaka ibadi sai wani iri ɗaya ne amma can wai za ta halaka ne abin kowa da sai da aka sa'ala sa'ilun din nan a gurin dai na ce lallai ta'ala ne kuma ma'anar shi ne sa'ala wato wannan su'alin tambayar abin da yana fashe shi da ada'in wato kamar mai kiran ya kira wa kansa ne nan kamar yana shi kaito mana ne abin da ya faru da kafirai irin su nadar bin al-harith ba su cewa in kana hadha huwa al-haqqu min indika fa amtir alaina hijatan min as-sama ko in qur'ani gaske ne in dai wannan gaskiya ne to Allah kai mana ruwan sama na duwatsun azaba kaga wannan muga addu'a akan saiwa to yasa ma da kasashe da ada'i wato yana nufin wancan magana me yin kiran nan yayi wa kansa kiran mugunyar magana ko kuma sa'al sa'ilun wannan wajibi iri iri sun faru da yawa kafiran nan sun ta cewa yaushe ne azaban nan wai ko wannan mata hazal wa'ad yaushe ne irin su rabbana ajilna kidana ko to sa'al sa'ilun bi azabin waqi mai tambaya wani mai tambaya Allah ya fade shi ba me yasa Allah ya ibhamun sa me saboda ta haƙirar nishanihi saboda bai ma isa a faɗi sunansa ba amma aikin nasa hazara aikin ta kai munin abin ta kai mutum har ya dinga yi wa Allah a gatsi in azaban nan ga su shi yayi tambaya bi azabin waƙe yayi tambaya da azaba bi azabin yayi roƙo azaba ta sauka wannan sa'ala kaga ita sa'ala tana ta'adda ne da an ko kuma ta zo ba ta'adda sa'ala an kaza wa yas'alunaka anis sa'a tana ta'adda ne da an amma wannan ba ta ta'adda da an ba sai ta'adda da ba sai ce sa'al sa'ilun bi azabin saboda yana maka wannan sa'ala tana da wato an sa mata ma'anar ista'jalan wato ista'jala musta'jil bil azab ko kamar da fara wa yasta'jilunaka bil azab wato wani yana neman gaggauto da azaba ko shine tambaya din sa'ala sa'ilun bi azabil waqi wani yayi wa kansa yana neman gaggautowar azaba ta Allah azabar da waqi lil kafir azaba mai afkuwa da kuma ta afka ne lil kafirina akan wannan kafirai laysa lahu dafi azaban nan ba ta da mai iji ba in ta sauka wato shi ba yayi tambaya ne wannan laysa min kalamin sa'il la ta fa'al sa'ilun bi azabin waqi lil kafirina laysa lahu dafi wannan ba zancen kafir zancen sa bane ba wannan Allah ne yake karfa idmaji wato kamar shi da yayi tambaya ne yace in gaske ne azaban nan ai sai Allah ya kara yin idmaj cewa wannan azaba fa da ke tambaya yana tambaya ta lil kafirina yana tambaya azabar ta amku a iya kansu wanda ba su yarda da addinin musulunci su ne kafirai Allah ya ce kuma laysa lahu dafi ma'anar idimajin nan shine wato aibata maganarsa azaban nan fa in ta zo ba wanda zai iya ijita amma yake rokonta amma wannan ba zancen sabani zancen Allah ne waye yace huwa nazar ibn al-harith nazar ibn al-harith yana cikin masu irin wannan tambayar qala dan shine wanda yake cewa Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indik fa amdir alaina hidatan min as-sama' min Allah wato azabar wadda take wannan muttasilin biwaƙe azaba ce za ta auku min Allah daga Allah wato min na abin sa muttasilin biwaƙe saboda min a cewa lifti da ilgaya ko wato abu ya ta ina abu ya faru to in aka ce min da tana da lifti da ilgaya wato azabar Allah yana a guri daban daga gurin da Allah ya taso tuhu wanda kuma wannan ba shi aya take nufi ba saka wannan mutta wannan minallahi din yana nufin kaga kenan kamar isti'ara ne kuma mu ce wato minallahi min shi amma majazi ce ba min ta hakika bace ba min tabida ta hakika bace saboda ita wannan kamar tana nufi kenan minallahi wato azabun sadirun an amrillah kan to azaban nan fa in za ta faru za ta zo ne da izinin Allah Allah ya bada umarnin mala'ikun da su azaban nan su to wannan zuwan nata da izinin Allah shine minallahin anan azaba za ta zama minan lahi da umarni da izini na ubangiji zil ma'arij wanda yake ubangijin nan shine ma'abocin matattakala ta mala'iku mahaye matattakalu da za a taka a ji sama mhm ai masa'idul mala'ika matattakaloli na mala'iku wa hiya samawat sune sabbai wannan shi ma minan lahi zil ma'arij muttasilun bi minan lahi wato azaba da za ta zo daga izinin Allah zil ma'arij Allah wanda shine mamallakin mahayar saman mala'iku to nan kamar dai mutane da baddin mai jin Qur'ani bai san me ake nufi da al-ma'arij din ba to shine Allah sai ya bayanin wani irin al-ma'arij Allah yake nufi menene matattakalan na malaiku da Allah yake nufi sai Allah ya bayani sa aya gaba mhm sa'arujul malaikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana fasbir sabran
تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسون ألف خمسين ألف سنة تعرج الملائكة wannan matattakalun shine hanyoyin sama da mala'iku suke zuwa ga sama ko to mala'iku ta'arudu mala'iku suna hawa wannan fuska da yake ta alfazu mala'iku suna hawa war ruhu hadda mala'ika jibrilu suna hawa ilaihi zuwa ga gurin da Allah ya umarni su na sama ai ila mahabbi da amrihi min sama ko wannan bukhari zamu ga a cikin sahih sai yayi babi ma akan wannan ayatin ta'arudul malaikatu war ruhu ilaihi na kitabut tauhid irin wannan wato huruf din zarafi ne min ila wato malaiku suna hawa ilaihi zuwa gare shi ina ne gun Allah Allah kaga ba shi da kudi to dole wannan yana buƙatar tafsiri ta'awili tara ilai na sai ai ila muhammad amrihi mala'iku suna hawa zuwa gurin sakkowa lamar Allah inda Allah ya nufa su je a sama inda sanan suke sakkowa to mala'iku suna komawa ta wa ruhu ilayhi me suke zuwa mala'iku wato mala'iku da suke zuwa su kawo sakonnin annabawa suna komawa guraren da Allah ya ba su gurin zaman su mutabbatar su a sama haka nan kamar mala'iku da suke zuwa su dauki rawuka na mu'minai suna komawa da wannan rawuka na mu'minai wanda shi sa wadansu sun fassara wannan ar-ruhu din da Allah ya ta'arru mala'ikatu war ruhu da ruhi na dan adam saboda babu tunda allin ba alce ta ahadi ba ba wai tana nufin dole wani mala'ika a ruhu da aka sani aka fane shi a baya ba alce ta ahad ba saboda wannan allin alce wata ila ta jinsi kawai in ku alcin jinsi ce to da abin da ke yana da sunan ar-ruhu din nan yana ciki kawai saboda za a ce mala'ika jibril yana ciki za a ce ar-ruhu din nan da Allah ya faɗa wa yas'aluka 'anil ruh wato wannan ruhi da yake a jiki shi ne yake ba da rayuwa shi ma idan mumini ya fati hadisai sun saddaka cewa ruhin nan yana komawa zuwa sammai kaga nan aya ta za ta gaskata akan wancan malaiku suna komawa da ayyukan bayi zuwa sama saboda irin su ilayhi yas'alul kalimut kalimut tayyib wal amalu salih yarfa'u haka nan sannan war ruhu za mu fassara shi da cewa shi ma ruhi din na mumini yana komawa sama saboda hadisai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka a ciki to al-ma'arij da Allah ce wannan kafiri ya tambayi azaba ta zo daga Allah Allah subhanahu wata'ala wanda shine ma'abucin mahaye matattakalai na mala'iku sai Allah ya ce su ne guraren da ta'arujul mala'ikatu mala'iku suke hauhawa zuwa saman nan war ruhu har da mala'ika jibril shi ma yana komawa ko kuma war ruhu har da mala'iku da suke dauko rayukan mu'minai da wannan rayukan duk suna komawa su hau saman nan ilaihi zuwa gurin da Allah ya tanada musu a sama ila mahbidu amrihi suna komawa ne fi yaumin kan midaruhu 50000 sana wannan fi yaumin shi kuma muta'alliqun bi mahzuf ba wai ranar malaiku suna kuma ne a wannan rana ba a'a ma'ana akwai jumlar da aka shafi ayya qaul azab bihim fi yawmil qiyam azabar da wannan kafin yake tabbaya yake tabbaya azabin wake a masa azaban nan in gaske ce yaushe ta tabbata to shine fi yawmin za ta tabbata ne a wata rana ya qaul azab bihim azaban nan za ta sauka bihim da su kafiran nan a wata rana fi yawmil qiyamah shine ranar alkiyama wanda wannan rana kana miqdaruhu 50000 sana miqdarun wannan rana gurgudan wannan rana tsahonta to yayi shekara 50000 bin nisbati ila alkafir tsahon wurin ranar alkiyama wato shi da abu na lahira shi da abin da aka ce abu ne da ya danganci lamari ne na lahira ba na duniya ba sunan sa alamul ghaib abu ne wanda bai zo an gani ba abu ne na ɓoye to shi kuma wannan abu abu ne da ya ƙetar hankali da tunanin ɗan adam shi ta ake cewa da mugiri yayi Allah zai yi nuna bil gaib sai dake imani da abin da baka san shi ba hankalin ka ba zai kai ba saka wannan rana alkiyama din rana ce daya amma tsohonta a gurin kafiri Allah ya ba cewa kana miqdaru 50000 sana tsohonta ta kai shekara 50 ko a wata aya kuma Allah ya saba wannan ko a can a sautu sarda Allah yake cewa يدبر الأمر من السماء إلى الأرض يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون عشرة السجدة الله يشهد ونرانا غرغدان صهون ونرانا صهون رانا القيامة يا شكرا دبو شكرا دبو na lahira to sahur ranar zake haka anan kuma yace zai shekara 50 akwai kuma hadisi na Abu Sa'id al-Khudri an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan ranar manzon Allah yace a'a ai wannan ranar akan kafiri ne agun mumini innahu la yakfafu alal mu'min hatta yakuna akhaffa alaihi min salatin maktuba ai agun mumini tsawon wannan ranar bai kika fara sallah ka idar ba har an yi an gama ta kaga ashe daga wannan sabanin ruwayoyin da sabanin ayoyin za a gane wato ita ranar tsawon ba akan ranar yake a kashin kanta ba ba rana ce mai mai tsohon shekara dubu hamsin ba ko shekara dubu a'a ya danganci bawan da za a yi hisabi a ranar bawa mai tarin laifuka da yawa kafiri zai iya ganin ranar ta kai tsohon shekara dubu hamsin kamar yadda ayanin ta faɗa wanda bai kashi tarin laifuka da yawa ba tsohon ranar nan shine kamar yadda Allah ya faɗa a suratul sajda din kana midaru a fi yawmin kana alfa sana bai shekara dubu ba sannan kuma hadisin Abu Sa'id al-Khudri manzo Allah ya ce ana takaita mu'mini hatta ya kuna akhaffa alaihi min salatin maktuba shi mu'mini tsohon ranar alƙiyama ma duk bai fi raka'a biyun ka ta asuba ba an yi an gama ya danganci aikin bawa wani bawan ma ba zai ga ranar alkiyama ba sai dai jira barata sai dai yana aljanna ya tambayi shi bai ga ranar alkiyama ba saboda aya akwai wanda hadisi ya faɗi cewa za su wuce kalbar in dai mutum zai wuce bayan an tashe shi zai wuce shiga aljanna kamar walkiya kaga ai ba zai ga ranar alkiyama ba tunda kamar kyauta daga ni kenan to wannan rana abun kafiri amma za ta yi wannan tsohon sannan kamar yadda na faɗa abu ne na iya abu ne wato aiki ne na Allah aiki ne na gaiba imani yake bukata abin da yasa ya saba wani ya ga yana da tsoho wani ya ga shi gajere saboda shi hisabin Allah subhanahu wataala ba aikin mutum bane da zaka tara mutane sai ka gama da wannan sannan kai wa wannan sai ka yi cikin wannan sannan ka ba haka aikin Allah yake duk wanda yake a filin alkiyama zai ga kamar shi ake hisabi ba wai Allah sai ya gama da wani sannan ya fara wa wani baki dai Allah zai wa kowa kowa zai kamar shi kadai ake yi wa haka ranar alkiyama take saboda wannan aiki ne na Allah kuma aiki ne na gaiba hankali ba shi da mashiga a cikin aikin lima ya kaga yace bin nisba ila al-kafir sayyidi yace wannan shekara 50 duwa 50 kafiri kenan lima ya kafihi min ash-shada'id saboda tsanace tsanace wa amma al-mu'min fa yakunu alayhi akafa min salatin maktuba ha gani amma mu'mini ranar zai zama na takaitacce bai fi tsahon sallah da ya bi ta farilla yusalliha fi dunya kama ja a fil hadith kamar da ya zo a hadisin Abu Sa'id Allah ya ce Allah ce fasbir sabran jamilan ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to fasbir wannan fa din fa'u tafri'i ce wato tunda wannan kabar sai tambaya tambayan nan ai za ta sa annabi a cikin bacin rai saboda tambaya ce daga jin tambaya tambaya ce ta istihza'i tambaya ce ta izgili da raini cewa ranar kiyama wannan in gaske a zo a yi ta mu gani ko in gaske ce a raba ma a yi mana to duk wanda ya faɗi sako na gaskiya kuma aka yi mukabala sa da izgili don zai ji damuwa zai ji bacin rai to yasa Allah ya sa fa'u tafri wato bacin rai da damuwa da zaka ji daga wannan izgilin nasu kar ka yi ya manzon Allah fasbir ka fuskanci wannan karyatawar tasu da haƙuri fasbir ka yi haƙuri ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saburan jamila nan ma yace haza qabla an yumar bil qital amma wannan ayat da yake manzon Allah fasbir da irin su fa'afa anhum wasfah irin su wasbir wa ma sabruka illa billah duk irin wannan ayoyi qabla an yumar bil qital wato yana aya ce mansukhiya bayan an yi umarni da yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai hakuri ba an kare tashi shine ba azar aya ka ba umarni da hakuri to amma duk da yake kabula an yi mara bilbo talin ne amma ayar mokama ce abu nufi da mokama kitaji da yakin musulunci bai shafa haƙuri ba kowanne yana da babinsa ana yin yakin a babinsa sannan kuma ana yin haƙuri a babinsa don ba wai ana nufin bayan ayar yaƙi ta sauka duk sanda aka manzan Allah izgiri yaƙi yake yi ba ba haka bane ba ana yin yaƙi idan da'i idan dalilin yaƙi ya faru amma idan ba dalilin yaƙi ne faru ba ko an yi izgilin ko an karanta Annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yana yin hakuri saboda ka ayar mu ka baci hakuri yana nan fasbir sabran jamila kai hakuri sabran jamila hakuri mai kyau as-sabrul jamil shine la jaz'a fihi ko ya ya wuce a Qur'ani a tan suratul Yusuf da Allah ce fa sabrul jamil saboda mutum zai iya yin hakuri amma idan ya hakurin a rasa ba haka yaso ba wannan shine haƙuri garul jami haƙuri kenan na dole to shi ko asabrul jami haƙuri kenan alladhi la jazaa fihi wanda bayan mutun ya haƙurin aran bai dinga kosawa ba ba zai dinga taraddudin ni da ma haka da ma ba haka akai to inda ara kana cewa da ma ba haka akai ba ni ba haka nasu ba to wannan ba haƙuri ne mai kyau ba wannan haƙuri ne na dole ba yadda zaka iya amma asabrul jami shine alladhi la jazaa fihi ko kamar yadda dai ya wuce a suratul yusuf fasabrul jami wallahu musta'anu ala ma rasul kaga bayan ya haƙurin nan duk abin da ƴan uwa annabi suka kare bai kara shi a komai ba saboda ya bar wa Allah ko shi sa kashe ma yake musu inna ma ashku basi wa huzni ila Allah na bar wa Allah ai to Allah ya ga manzo Allah shi ma fasbir sabran jamilan manzo Allah kai hakuri hakuri mai kyau innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban me yasa manzo Allah Allah ya ce hakuri wannan jumlar ta innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban kamar ta'lil ne kenan shine dalilin da yasa Allah ya ce hakuri ya hakuri ba wai abin da suke sun yi a baga sun yi a bulza kyalis ba a Allah zai saka musu sai Allah ce innahum yarawnahu ba'idan abin da Allah ta manzo Allah hauri saboda su kafiran nan yarawnahu suna gallan wannan yarawnahu din ba ruya ce ayniya ba ruya ce ilmiya ko wato su abin da suke tunani a ransu shine yarawnahu suna sun tabbatar a ransu cewa ba'idan alƙiyaman nan tana da nisa wannan ai gaira waƙi ba'id anan yana nufin abin da ba zai yi ba kwata-kwata ko kamar yadda kamar yadda ayatin ta suratul qaf take ga mana ko ai za mitna wa kunna turaba zalika raj'un ba'id wato ba'id abu da a hankali ba zai yi ba saboda su suna kallon alƙiyama wannan idan ya rawu ba'idan abu ne da ma ba zai yi ba Allah ce wa narahu qariban mu kuma mun tabbatar mun abkar da ranar alkiyama nan abu ne waki Allah mahala abu ne da tilasta ai to wato kamar yi wa manzon Allah haƙurin Allah ya ga Allah kai haƙuri saboda akwai ranar sakamakon su bata zo ba shi da innam yarawnahu ba'idan wa narahu qariban rana ce waki adul safaru yawma
يوم تكون السماء كالنور وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما yawma takunu as-sama'u kal-muhl wa takunu al-jibalu kal-'ihn ranar al-qiyamah za ta faru yawma takunu as-sama'u wannan muta'alliqun bima azufin ko yawman nan akwai abin da ya mutana suba ko tunda kaga da abin da yake a farkon jumla haqquhu ar-raf ko kullu ma kana lahu ibtida haqquhu ar-raf to amma yawma da fata saboda yara ce da wani mahzufi shine me ayyaqa'u Allah ce wanda ya innahum yarahu ba'ida wa narahu qariba abu ne kamar an yi an gama yaushe za a yi to yauma wato ya ƙahu al'iyama nan za a yi ta ne a ranar da yauma ta kudu sama ukal muhul ga alamar ranar nan ranar da za ka ga saman nan ta zama kalmuhul saman nan ta kekkece ta zama na kamar da, da wato narkakkiyar azurfa ai ka za'ibul fidda ko kamar yadda Allah yake faɗa kamar da narkakkiyar azurfa ko kuma ta ka durdi zai shine dai wato mai kamar yanzu a ce kamar bakin mai wanda ya lallace gama amfani menene fuskar da yasa aka aka kamanta sama nan da kamar narkakkiyar azurfa wato wajen yadda ta kekkece za ta kekkece ta zama kamar ruwa kenan ta narke baki dai ta kare ta wannan fuskar yadda za ta narke ta kare kamar yadda an an sa azurfa a abin nan a cikin wuta bayan karfe za ta tana narkewa tana digewa to haka saman ma za ta kare kalmuhul kamar dandarakiyar azurfa wata kunul jibalu kal'ihin su kuma duwatsun nan manya-manyan duwatsu za ka ga sun tafi da su sun tafi sun zama na kal'in ai kamar asuf sun zama na kamar malamai suna cewa kamar kaɗaɗɗiyar auduga shi ne al'in ko na ce ai suf kamar sufi filhiffa wa tsayara ne birdish wajen wajen wanda yake zama ya zama da ɗan siririn abu sannan wa tsayara ne birri ɗaya da iska ta tashi duwatsun nan wato kamar yadda yadda Allah yake faɗa ko ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا wato sama za a tafiyar da ita ta zama kamar wannan dandakakkiyar azurfa din sannan kuma su duwa din nan a farko nusayyirul jibal za mu tafiyar da su a dandake suke nan ko Allah yana faɗa a can a can a sotu da ko wa yas'aluka 'anil jifari fa qul yansifuha rabbi nasfa fayazarha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta wato duwatsun nan ubangiji zai narke su su dandake su zama na kal'in da shine ne suwa rabbi nasu Allah zai tabbin duwatsun nan kamar garin asu kamar da fada kuma al'ihin din malamu suna fassara shi da a kadaddiyar auduga saboda haka ai aka kare auduga aka cire abin ciki za ga ta zama na iska tana daga ta ba ta da kwari ta zama abu dan siriri mara kauri to haka duwatsu za su zama a wannan ranar shine ranar da azaba ta shine ranar alkiyama wala yasalu hamimun hamiman a wannan ranar babu wani masoyi da yake ta masoyin shi ba wani masoyi da zaka ga alhamim wato masoyi makusanci na kusa wanda kusancin sa ya kai kusan gaske da masoyi wala yasalu hamimun hamiman saboda tsananin shagaltuwa da abin da yake ciki a ranar to baya ta wannan masoyi nasa ya shagala da abin da yake kansa na damuwa da tsananin wannan ranar qaribun qaribahu ba wani makusanci da zai tambayi makusancinsa lishtigali kullum bi hali saboda kowa ya shagala ya shagala da halin da yake ciki ba zai tambayi ina masoyinsa ba wanda yake kullum suna tara a duniya a ranar ba ta shi yake yi
يبصرونهم يود المجرم لو يقتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وقتيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه
wannan wala yasalu hamimun hamiman shine abin da Zuhaib yake misalta mana shi ko Ka'ab bin Zuhaib wannan mawaki irin hali yake masala mana lokacin da ya waka zambo ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace to dan huhada duk wanda ya ganshi ya kashe shi yarsa inda zai kuya duk inda ya je neman mafita gurin abokansa masoyin shi na kusa kowa in yayi take a'a ba iya ba ruwa na ba zan iya kare ka ba ya rasa inda zai sa kansa ya samu tsira to shine daga baya ya je gun dan uwansa Bujair ya je ya same shi ce ga halin da ke ciki ya ce ai a innan nabiya a hadar da manzo Allah ya ce a kashe ni ita to ai ba kuya zaka yi ba abin da zaka abu ne mai sauki yana da afuwa ka je kawai ka tuba shikenan eh to shikenan ya je izanin dai mashahuri ya tabbatar su'ad ko ya je ya sami zani yayi funi ya rufe fuskar shi yadda kawai iya idan sa za a gani ya zo da safe masallaci manzo Allah ya salla asuba ya zauna sai da kaidar sallah ya ji ce ya rasulullahi tambaya na zo da ita ce to ya rasulullahi ara'aita in ja'a ka'ab bin zuhair ta'iban afa anta taqbalu min idan na kama ka'ab bin zuhair ya tuba zaka ya karbi tuban sa manzo Allah ta aida mun tuban nake ne ba ai ita to ni ne ka'ab bin zuhair sai manzo Allah ya ce to sai ya ji masa manzo Allah yana yafe masa saboda jin dadi sai wannan waka ta ba na su'adu fa qalbil yawma matbul sai wannan waka doguwa to a ciki sai yake faɗan halin da ya samu kansa lokacin da yawa manzo waka ta batanci manzo Allah ya ce duk wanda ya gashi kashe shi ya rasa duniya ta mai kunci to sai ya misalta da irin wannan lafazin sai cewa qala kullu khalilin kuntu amuluhu la ulfi yannaka inni anka mashghul yace duk masoyin da nake sa rai cewa zai taimaka min ranar tsanani sai ce mun ba ni ba kai yau inni anka mashghul yau tsakanina da kai an raba mu ba ni ba kai ba ta kai nake ba saboda duk wanda ya karbe shi fushin musulmi zai afka kansa shi ma to irin shine irin hali na ranar alkiyama cewa wala yasalu hamimun hamima ba wani masoyi da za ga yana tambayar masoyin shi wai dan ya bashi kariya ko dan wannan masoyin nashi ya masa wani amfani babu shi ko kamar yadda dai Allah ya ga al-akhillahu yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin masoya ma ranar gaba suke da juna in dai ba masoya na tsoron Allah ba Allah ya ce yubassarunahum su fa wannan masoyin da ba ka san tambayi juna ba alhali kuma suna ganin juna ko wato bassara ana faɗin bassara ne idza absara shay'a ko idan mutum aka nuna masa abu ya gan shi gashi da idansa to wato yubassarunahum a asalin sa za a ce yubassaruna yubassaruna bihim ko za a sa duk kowa yana kallon kowa wato Allah yana ƙara fito da ruhu da razari na ranar ne kada ka zance wala yazalu hamimun hamiman ko ba wani masoyi da ya tambaye masoyi saboda akwai wata qira'a ta Abu Ja'far da shi kuma ya karanta bil bida'il maf'ul cewa wala yus'alu hamimun hamiman wato ba za a tambayi wani masoyi ina masoyin ka wani ba to kaga wannan zai sa kai ish'arin kamar bai san inda masoyin nasa yake bane ba misali ce ba wai bai san inda yake bane a'a yubassarunahu ana nuna musu juna suna ganin juna kowane masoyi ya ga masoyin nasa amma ba ta shi yake yi ba ay yubsirul ahma'u ba'duhum ba'da masoyin kowa za a nuna masa yana kallon masoyin nasa amma wala ya takallamuna ba wanda zai yi magana wal jumlatu musta'nafa ko jumla ce sabuwa fi mahallin hal amma amma kamar a hali take na wala yasalu hamimun hamima yubassiruna ay hala kaunahum yubsiruna ba'dhum suna kallon juna amma ba wanda zai iya wani taimako ko neman wani agaji Allah ce yawaddu al mujrimu law yaftadi min azabi yawma idhin bi bani al mujrim mai laifi al mujrim anan yana nufin kafiri wanda ya aikata aikin laifi wato laifi na kafirci ya tamanna al kafir kafiri a ranar nan zai ringa yin burin law zai burin dama a ce Allah ya fadi min azabi yawma idin bi bane ko dama a ce wannan laudin ba ta da sharadi saboda haga lau harafin sharadi ce ko amma anan ba ta da sharadi abin ta ba ta da sharadi saboda ita ce ta tsaya a matsayin mafadulun bihi na jumla yawaddul mujrimu law yaftadi wato yawaddul mujrimu al-ibtida'a kenan kamar jumla mafadulun bihi ce ta abin to zai yi burin dama a bashi dama a wajen ranar ya fushi kansa da an bashi daban ya fanshi kansa min azabi yawma idh wal fida shi fansa shine huwa ma yu'ta min al mal li fidyati nafs ko shi da kamar mutum ya dauki dukiya ko yana mai kima ya bayar da shi ya musanyo ya tsayar da kansa to wannan kafirin zai burin da a ce ranar alkiyama za a karbi fansan shi ya bada fansa min azabi yawma idh ya fanshi kansa daga azabar wannan wuni na ranar alkiyama bi kasril mimi wa fatiha ko min azabi yawmi idhin ko min azabi yawma idhin aljumhur sun karanta da min azabi yaumi izin sun ka tashi da yaumi izin a matsayin suna ne kawai amma ina ce wanda wani shi yake kasu da kira ya karanta da fataha yauma izin shine ya karanta a matsayin masdari ne kenan su kuma suka karanta a matsayin yaumi izin wato tarkibi ne kenan yaumu ce aka yi wata izaba da iz sai zama jumla daya an yi tarkibi ne shi ta sai zama na mudaf ne zuwa ga azab sai zama min azabi yaumi izin amma idan ya zama na yau madin masdari ne kawai to kaga shi yannan kenan ya zama zarafi ne wani shi kuma zarafi baya karban irabi to wanda yake mai laifi ranar lahira zai burin da zama a fanshe shi bi banihi ya fashi kansa da ƴaƴansa wa sahibatihi abin da tsarin Allah ya fara kawo bi banihi saboda raddi ne ga kafiran maka wanda suke cewa ina azabar ne take saboda daga cikin zantukan izgilin su ai suna cewa ko da an je lahira suna da ƴaƴa idan sun je lahira ko ƴaƴansu da duke za ta musu amfani la uta yanna malan wa walada suna da ƴaƴa a lahira ko yasa Allah ya fara da law yaftadi min azabi yawma idhin bi bani mai laifi za ga yana borin ina ma a ce zai fanshi kansa da ƴaƴansa ma'ana ya bayar da ƴaƴansa a madadin ya tsira daga wannan azaba din wa sahibatihi wa bani wa sahibatihi wa akhi ina ma ce zai fanshi kansa da matarsa sahibatihi ai zawjatihi matarsa wa akhihi da dan uwansa kowane irin dan uwa ne duk da dan uwan abunsa wa fasilatihi ina ma ce zai fanshi kansa ya bayar da danginsa li faslihi minha wannan adafin da an adabta wato ba ana nufin ɗaya daga ciki ba wato ana nufin shi kafirin nan zai burin ya fanshi kansa bi majmu'i hadhihi al-afrad da a ce yana da waɗanda duka da ‘ya'yansa da matansa da ‘yan uwansa da danginsa ma duka kisa Allah yake yin tare in mai dani ce ina ma ya bada ɗansa ina ma ya bada matarsa ina ma ya da ‘yan uwansa kai ina ma duk danginsa ya bayar da su shi ne wa fasilata ya hada da danginsa ko wal fasila shi ne aqrabul aqrabuna fil ashira sune al fasila dangi wanda suka fi kusa li'anna al insana fasala minha sune kamar yadda Imam Malik ya faɗa kenan shi yace ma uwa da uba kai ake nufi saboda ta su mutun ya fito to amma ya zama akwai attawassu na ma'ana sai zama kawai yana yin shumulin dukkanin dangi to mutum dai zai burin ina ma ce ya bada uwa da uba kai ina ma ya bada dukkanin dangin kafiri wa fasilatihi allati tu'wi wannan kamar qur'ani ya karato da ma'anar fasila din saboda dangi sai na da suna da yawa ana ce musu afkhas bayan nan ana ce musu butun bayan nan duk sunaye ne na dangi kuma ana ce musu fasila to kowanne akwai inda ake cewa kowanne suna akwai inda yake amfani to amma alfasila shine aqrabul aqrabun aqrabul aqrabina na su dangin wanda suka fi kusa yasa sai Allah ya ce allati tuwi dangi na kusa wanda suke taro mutum kaga wata ila kakanni na kusa kenan shi sa Imam Malik ya fasarawa ashabu wannan kalmar da cewa uwa da uba kai ake nufi to kaga uwa da uba kuwa sune aqrab da wanda suke fara tattaro mutum zuwa gare su ko ai allati tadummuhu to mutum kafiri zai burin ina ma ba da dangin nasa ya ce Allah ya ce wa man fil ardi jami'an ina ma a ce ya bada duk wanda yake duniya wanda yake a mulkin sa tunda babun fida'i ne wato abin da yake mulkin sa kenan kamar wanda kaga yake kama ne da fadin Allah kenan innal ladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yawmil qiyamati ma tuqbila minhum da a ce kafiri zai ga duk abin da yake duniyar nan nasa ne ko law anna lahum da a ce nasa ne duk duniyar nan wa mislahu ma'ahu da ce za a ninka mai duniya da sojiya ta tasa ce ya bayar da ita ranar alkiyama ce gashi ya bayar da ita ya fanshi kansa ma ta kubbela minum Allah ba zai karba ba to haka nan da Allah ce wa mafi zarda jami'an da ma kafiri zai burin da ma ya bada kan ya bada fansar kansa ya fanshi kansa da duk wanda yake duniya ma'ana wanda yake duniya wanda ya mallaka da a ce duk duniya mulkin sa ne ya bayar summa yunji sannan ya tsira summa yunjihi zalikal ibtida ko adafin ala yaftadi wannan summa yunjihin adafi ne akan yaftadi aga wannan summa din asalin zancen ba da summa a irin wannan jumlar saboda haka ta adafi ne akan yaftadi ko ba kowa summa yunji adafi ne akan wannan alwidada din tasa wannan ya waddu din zai so da ya bada wani da wani da wani fa yunji adafi ne akan wannan widada din ta lau ta zo da ita lau yaftadi zai so a ce da ya bayar da to idan kuma za a yi adafi akan lau to ana yin sa ne da fa saboda adafi ne na kusa kamar ta'qibi ne kamar irin su wanda muka biya irin su waddu law tudhinu fayudhinun kaga adafi ne da fa irin su wadda allazina kafaru law taghfuluna an amsa'atukum an asatu wa amsa'atukum sai ce qayamiluna alaikum to dai nan za ka yi ana yin adafi ne da fa to amma nan sai kawo da summa kaga nan ma da sai zo a ka'idar siyaki لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تعويه ومن في الارض جميعا ثم sai Allah ce fayunji to amma abin da sai Allah ce fayunji ba saboda ana son ayi tahawili wannan sai aka kawo adafin kamar da tartibi wato da zai bada wannan baki daya summa yunji saboda ahammu shi abin da yafi komai muhimmanci a gunsa shine ya tsira sai Allah ya kawo summa wa ana summa ba'da halaki kulli zalika bayan din ya rasa duniya shi dai ya tsira shine a hambu shi abin kawai tsira yake bukata a wannan ranar ko ba zai samu ba Allah shi kalla كلا إنها لدى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى
Allah ce kalla inna halaza nazza'atul lishawa a'adana Allah wa ajarana kalla ay raddun lima yawdu dai da kaji kalla kalimatu rad'in wa ibda'i ma wa ibdali ma qablaha ko dai da kana ce kalla to wannan kalmar tana yin raddi ne kuma tana yin ibdalin zancen da ya wuce a baya to amma na haya babu zance nan bai da ce kafiri ya ce wani abu Allah ya ce kalla ko to wato raddi ne nan akan me akan mafhumul mafhumul jumla da ya wuce wannan Allah ya ce kafirin nan zai so da za a bashi zai bada kaza da kaza da kaza a fanshe shi to wannan abin da zai fada wannan alwidada din ya waddu din shi Allah ya ce kalla din wato duk wannan burin nasa da wannan abin da yake bukata zai bayar na fansa kalla Allah baya bukata Allah ba zai karba ba kalla inna halaza Allah ce Allah baya bukatar wannan an mai mai da kayansa inna ha haƙiƙa fa ita abu tsoron nan a lahira ko kuma ita wannan mecece hadin nan hadin yace annar saboda wannan damirin hadin bai komawa bai koma gairu sabiqin gairu aidin li sabiqiz zikir ko ba wani abu da ya wuce da hadin damirin zai koma wata saboda haka nan innaha bidene sai ce to kawai wannan ya'udu ila mafhumin min as-siyaq tunda a siyakin an ce zai burin dama a ce ba da kowai duk duniyar ne ba da ita ya tsira ya tsira daga me kaga za ka fahimci lalle a kota gagarumar azaba da ya gani wanda yake so ya bada duniya ya tsira sai ta to inna ha wannan gagarumar azabar da wannan gagarumin bala'in lalle ya ga wani abu ne me Allah ya me ya gani ta ce inna halaza wannan azabar wuta ce mai kwaye fata mai kona kafiri ita ce laza ko ismul li jahannam wannan suna ne na wutar jahannama li'annaha tatalazza saboda wannan wuta ce da take huruwa tatalahabu alal kuffar wuta ce take ruruwa take huruwa sosai akan kafirai shine laza saboda inna hadin Allah ya fin wannan abin da ya gani yake neman fansa wutar jahannama ce laza ita ce makomarsa wannan wuta kuma nazza'atun lishawa wannan da zamana labari ne na biyu na inna halaza nazza'atun wutan nan fa mai kwayewa ce lishawa ashawa jam'u shawat wahiyar jannatul ra'as fata fatar fuska to wasu malaman kuma sun fassara ashawadin da cewa fatan lebi amma asalin ta shine dai ashawat fatar fuska dan adam to wannan nazza'atul lishawa wuta ce mai kwaye fata da an jefa kafiri sai kafin ya shiga ma fatar fuska shi za ta kwaye saboda zafin wannan wuta tad'u man adbara wa tawalla sannan wannan wuta tana kira man adbara wutan nan tana kiran man adbara wanda ya bada baya wata walla wanda ya bada baya ya juya ya juya anil iman gabarin imani wannan juyawar akwai ijazi akwai kamar dibaki akwai bambanci tsakanin adbara da tawalla Allah ya yi istiabu ne kowane irin kafin so ya ce adbara wanda kwata kwata mirar dugur ne wa huwa zahar ko wanda kawai da abin fada ma ya baka baya bai saurara ba shine adbara amma akwai bambancin tawalla shi tawalla asalin tawalla wanda ya ji kenan at-tawliya wato masdari ne na alwilaya dan uwan alwilaya ne wanda ya ji sai dai yana da sabani wajen aiki da shi dai da ce tawalla mutum ya kai kansa tawalla ibi bai ta'adda da komai ba to mutum ya kai kansa yana so kenan shine kamar misali wanda Allah ya tawalla irsu inna ma waliyukumullah duk fi'ilin tawliya ne amma idan ya zama yayi ta'adda da an to shine ana nufin ya bada baya saboda kamar haka yana nufin maimakon ya zama ya jibinci wannan abun to ya zo kuma sai ya jibinci waninsa tawalla anhu ya jibinci waninsa maimakon shi kamar fi'ilin ragiba kaga ragiba ai yana nufin kana so to amma aka ce ragiba fihi to shine ga kana so amma da an sa an to wato akwai abun san akwai wani wanda ba abu so ba shi sai ya so wanda ba a so ta ce ragiba anhu ya so waninsa ya bashi to shi ma tawalla yana nufin mutum ya so amma nan ta walla anhu ne sai ya zama shi yana son wani wanda ba wannan da ya kamata a jibinta ba ko shi yasa an mutum yake son ka sai a ce hadal ladzi yatawalla amraka wannan shine wanda yake son ka yake zama ka wannan kuma hadal ladzi tawalla anka shine wanda yake son wanin ka ba kai ba to sai ya zama kawai ana amfani da tawalla a wajen ki to saka nan adbara wa tawalla ya faɗi kamar dukkanin nau'in kafirci na kafir wato wanda yake adbara bidayata tashin farko ma tun da ya ji qur'ani ba da baya ya bai saurara ba da kuma wanda yake tawalla anhu ba da an sami abu wa fahima shi ya zo ya ji ne ma amma sai ya kyamata ya tafi ya bashi to saboda da kafiri mai ki da kafiri wanda ya ji ya fahimta amma ya taurin kai inadi wanda duk haka kafiran nasu yayi kamar Allah ma yana ga wannan la tasma'u li hadha alquran wal gawfi haka suke fada saboda mai fada wannan kalmar ya ji alqurani ya san in an ji qur'ani za a iya ganewa sai ke ga mutane sama kar ku ji to duk irin wannan kafiran wanda ya yi tun farko da wanda ya je kibi din to dukkanin su ɗan wutar lazzani su ne Allah ya ce tad'u man adbara wa tawalla za ta kirayi man adbara wa tawalla duk wanda ya bada baya ya juyawa ai ya juya wa imani adbara anil imani wa anda asu tauhid kenan ya ji kiran imani ya zarfa ki Allah bai ba to wannan wutar za ta kiraye shi bi an taqula ilayya ilayya wato nan kamar kira ne haƙiƙi kenan wato wannan wutar da kanta kamar Allah zai ba ta hadishi ko Allah zai ba ta damar magana idan mutum ya tafi za a tana kiran ilayya ilayya tace wannan kafirin nawa ne a dawo min da shi wato haƙiƙa kenan ko kuma ya zamana kamar yadda da dama daga daga malamai na luga suka ce wannan zai zama kira ne majazi tunda Allah faɗi wuta ce mai tsananin ƙarfi ɗin nan kafiri ga irin kaman da zai yi na neman tsira ya ba da duniya tsirar da shi Allah shi a'a wannan wuta ce lazza za ta kwaye mai fuska to kiran nata shine me tsananin zafinta da tartsatsin azabarta shine koda ya juya zai ji ha inda ke dawo da shi to wannan bin san da tartsatsin wutar zai yi shine kamar kira amma ba wai lafazi ne sai wutar kayi magana ta shekada ba zai zama kira ne majazi karfin tartsatsin wutar duk inda yake sai ya je ya same shi wanda shine ya sa ma tun a ranar lahirar kafirin da ya ga wutar yake jin tsoro yake burin ina ma duk duniya nasa ne ya bayar fansa wanda kuma wannan ma'ana ita ma akwai ta sarihatan hadisi ya faɗe ta ko cewa wuta in an bude ta Allah zai wakkala mala'ika guda dubu saba'in za a sa igiya su dinga rike wuta bayan an bude ta amma tana yin zullu tana tsalle za ta kama mutane to wannan karfin ta shi shine tad'u man adbara wata walla za ta kira duk wanda ya bada baya gabarin imani wata walla wanda ya juya gabarin aikin alheri wa jama'a fa'awa sannan ya tara dukiya wato wanda imani baya gabansa duniya ce a gabansa wa jama'a fa'au'a ya tara dukiyarsa ya killace dukiya bai bayar da ita aikin alheri ba fa'au'a ya killace dukiyarsa amsaka hu fi wi'a'i al'i'a shine ja'alul mali fil wi'a wato if'al ne fi'ili ne na aikatawa fi'ilun ne fil ya tara dukiya ya samu wani kwanso ko wani guri ko wani banki ya boye su shi da to wannan duk suna cikin wanda wata ta kira ai amsaka hu fi wi'a'i wa lam yu'addi haqqa Allah minhu bai bada haƙƙin Allah ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wa sayyida asma'u kenan ko la tu'i fayu Allahu alai karki taskace dukiya ke bayarwa ke ma sai Allah ya miki haka a ranar lahira saboda su wannan kafirai abin da sai Allah yake yin fada akai saboda su wannan kafirai maka suna da dukiya Qur'ani kuma kullun yana fada cewa wannan mushrikai na maka masu kudi ne masu arziki ne shi yasa sautari suke yawan yiwa manzo Allah da mu'minai barazana da dukiyar nan ko la tunfiqu ala man inda rasulillah kar ku ba su saboda su suna da dukiya suna yawan kuma barazana da ko da an je lahira kamar da kuka biya jiya mu da muke da kudi wala irjitu ila rabbi rudtu ila rabbi inna li indahu lal husna ko da an je lahira ina a can din ban samu abin alheri ko to shi yasa Allah yake yin fada da cewa su wannan ba abin da ya dame su a sada umman ba abin da ya dame su illa tara dukiya wa jama'a fa'awa su tara dukiya ta killace ba ta sa dukiyar nan a haƙin Allah kaga anan duk inda kaga aya na sha faɗa da inda ga wata siffa Allah ya faɗi kafiri amma sai bai ce kafiri ba sai ya faɗe shi da siffa to Allah yana nufin wannan laifin yake wa azaba saboda tunda kaje Allah ya faɗi nan Allah ya ce tad'u man adbara wa tawalla wanda ya ji kiran gaskiya ya bada baya kaga koda musulmi ne sakon da alqur'ani ya faɗa yana yin wani abu yake ya daina yana cikin azaban nan tunda shi ma ya shiga adbara wa tawalla sannan wajen ma'afa'awa wanda ya tara dukiya ya killace bai sanya ta a hanyar Allah inda ya kamata ba to ko da musulmi ne wannan aikin yana da azaba ta wannan aikin amin
وإذا مسه الخير منوعا
إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا wannan jumlar kamar jumla ce mu'tarida jumla ce mu'tarida amfanin kawo ta anan dan ta yi bayanin dan ta yi bayanin abin da aka halicci ɗabi'a ɗan adam wanda su wannan kafiran suna kan ɗabi'a ta halitta ba su yi wani aikin alheri canza kansu ba ɗan adam mutum ne mai kwaɗayin duniya mai sanya tala nasa ne nasa ne ba kuma ya fi sharri ya zo masa to wannan jumla ce mai wutar da zan ta bayanin halin ɗan adam wanda wannan kafirai suka bari wannan sifa su tabbata a kansu saboda mafi aksari idan ka ji alkur'ani ya kawo al'insan to wannan al'insan din ba yana nufin wani mutum ne la yuradu bihi shakhsun muayyan ana nufin aljins duk wanda yake da sunan mutum a halitta haka yake kamar irin su khuliqal insanu min ajal duk mutum saboda tsabar yadda yake da gaggawa kai ka ce gaggawa din ma da ita halicce shi ko irin su innal insana la yabgha arra'ahu sagana duk mutum al'adarsa jin kai ne da shi idan ya ga yana da wadata wannan da al'adar ta halitta ta dan adam ba wani mutum da yake nufi ba me yasa Allah yake aibata wannan halayen a sunan mutum saboda idan mutum na kwarai ne yayi mukawama da wannan dabi'a yayi yaki da wannan halin ya canja zuwa mai kyau to nan ma Allah shine sai ka wannan aya dan ya bayanin halin dan adam wanda wannan kafar ya tabbata akan su ko ba su canja shi ba inna insana khuliqa halu'an idza massahu sharru jazu'an wa idza massahu alkhairu manu'an abin da sai yi tiraji ne saboda jumlar illal musallin ba istisna'i ne daga wannan idza massahu sharru manu'a a idza massahu alkhairu manu'an wa idza massahu sharru ba istisna'i ne daga wancan abun ranar alkiyama din da Allah yake fadanta da umar da barwa tawalla wa jama'a fa'awa shalata illal musallin wanda baya cikin wannan azaba sai masu sallah istisna'i ne min azabil akhirah ba daga wannan jumlar ba innal insana khuliqa halu'an hakika shi dan adam an halicce shi ne halu'an an halicce shi ne da wata iriyar sifa mai ban mamaki ta alhala wannan sifa ta alhala malaman luga akwai abun a larabci za a ganshi abu ne mai sauki amma saboda girman alqur'ani saboda kan mutun ya abu da ka sai ga abu mai sauki ashe babba ne to malaman tafsiri sun kai sun yi aiki mutuka wajen neman fasar menene alhala wanda shine masdarin wannan alhalu din da aka ishtiqaqin alhalu daga alhala din alhala kaga Allah ya fassara shi da idza massahu sharru jazu'an wa idza massahu alkhairu manu'an wato daga hali daga dabi'un mutum mai dabi'a ta alhala shi wanda zaka idan ya samu abu mara kyau wani abu mara daɗi same shi jazu'an sai ya cika raki ba na jin daɗi ba ni da kuɗi ba ni da zai tara ki in yi ga umar da amma wa idza massahu alkhairu manu'an amma idan alheri ya same shi to yana da yawan hanawa ba zai ba wa mutane ba shi kadai yake so ya mora alheri to yasa da dama daga malaman qur'a malaman luga masu tafsiri sai suka fassara alhalu da cewa shine wannan jumla idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manu'a shine ma'ana alhalu har ma sa'alab daga cikin malaman luga yace ya za a yi da fassara abin da Allah ya riga ya fassara amma wasu malaman tafsiri sun mai ta'aqibi sun mai ta'aqibi cewa ba shine fassarar ba wannan sifa ce ta alhalu din wasu ne halu me ya tafassa ta yadda za ka gane shine wannan haka alhala din shine me shine kawai tsananin tsananin kasa mallakar rai a halin dadi da halin rashin dadi shine saboda in ka bi mafi yawan tafsiran malaman da haka za ka gani don zai fassara dai yana nufin dan adam yana da tsananin rashin iya kai rashin iya rike kai lokacin tsanani da rashin iya rike kai lokacin daɗi wannan tsananin rashin iya rike kan shine alhala idan daɗi ya samu wataƙila ba za ka sani ba wataƙila kamar da Allah ya faɗa sai mutum ya canza sai mutum ya zama na mara kirki bayan da mai kirki ne sai mutum ya zama mai ɗagawa sai mutum ya zama na yare da kowa saboda ya samu wadata mai yawa kaga rashin iya kai ne idan kuma tsanani ya faru sai mutum ya tabbata mai yawan raki mai yawan kai kuka wanda har ya kasa yadda da kaddara Allah ba tare da ya sani ba to wannan kasa iya rike kai da shine alhala to Allah ce innal ins dukkanin mutum aka aka halice shi kamar Allah yana nufin wannan kafirin da Allah ce waje ma fa'a'a su ma mutane ne wannan siffaci a cikin su amma ba su iya canja wannan siffar halittar sun yi aiki mai kyau sun koyi hali mai kyau ba ce da Allah ta ce illal musallin amma fa duk wannan abin da Allah ya faɗa daga azaba da wannan halin na dan adam ba za ka samu bayin Allah na gari masu sallah a ciki ba idza masahu sharru jazua shi mutum me yayi alhalul shine wanda zaka ga idan sharri ya same shi jazu'an yana zama mai tsananin raki ne waqtan masa sharri lokacin sharri wa idza massahu alkhair idan ku alheri ya same shi manu'an me kaiwa mutuka ne wajen hanawa ai waqtan masa lokacin alheri ai almal lokacin da kudi ya same shi zaka yana hana haqqin lahi fihi baya bada haƙƙin Allah
الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل
to nan Allah zai fito siffofi wanda zai zama kamar zai kawo su ne ala muqabalati sifatil mushrikin yadda faɗi wannan siffofin kafuran nan masu rowa masu ja da baya masu yin neman gaggawar azaba ko a farko su al-sa'il maza ai musu azaba in gaske ne to Allah zai faɗi muqabala sai shi amma duk wannan halayen da Allah ya faɗa to akwai kishiyarsu wanda ba sa ciki illa al-musallin kamar yadda na faɗa yanzu cewa Allah in zai faɗa wa mai kyau da faɗi sakamako mai kyau yana faɗa hali dan yanzu halin Allah ya kalla kaga nan illa al-musallin Allah ya udul bai ce illa al-muslimin ba amma da duk suka musulmi zai faɗa amma Allah sai bai ce illal musulmi amma banda musulmi saboda kada kawai ka dauka dan ka zama musulmi sai kai abin da kaga dama kuma ka je lahira ka samu aljanna yadda kake so ba haka bane haka Allah fada laysa bi amaniyikum wala amani ahli kitab ko ita aljanna ba kawai buri ake da an ce aljanna kace Allah ya bamu ba haka ake samu aljanna ba ba buri bace ko Allah ce man ya'mal su'an yujzabi wala yajlahu min dunillahi waliyan wala nasira wa man ya'mal min as-salihati ita aljanna akan doro take in kai mai kyau gashi in kai mara kyau ba kai ita a nan mace Allah bai ce illal musulmi sai ya ce a illal musalli saboda me wannan shine azhar sifatul musulmi shine siffa mafi karfi shine qiwamul islam shine abin da inda shi da musulunci in ba shi ba musulunci shine abin da yafi komai karfi yafi komai tabbatar da musulunci shine sallah Allah ce wannan shiga wuta kwaye fata fuska da dawoma a sunan da ake wada amma fa banda masu sallah sune wa almu'minin banda mu'mine masu yin sallah ga sufofinsu nan su ne ba allazina hum ala salatihim da'imun banda masu sallah waɗanda hum ala salatihim da'imun wanda yake masu dawwama akan sallah ay muwazibu wanda yake masu dawwama akan sallah ad-dawamu ala al-fi'l shine adamu inqida'ihi wa takrarihi fi kulli waqti shine ad-dawam da abin da ka dauka shine san da ka fara abin nan ba za ka daina sannan duk lokacin da ka daukar wa Allah alƙawarin yin wannan aiki za ka yi shine ad-dawam to musulmai wanda suke yin sallah wanda ke su ba su dawwama ne ko Allah jama'a ala salati masu muwazaba ne ba sa daina yin sallah kaga shi ma daga nan akwai fada jumlar ta yi ishari da fada ga musulmai wanda yake tarikus salat musulmai ne amma ba sa yin sallah sai wanda ta samu ko sai ran juma'a ko kuma sai wanda ta samu to da ke mu Allah ya mana wannan lulufin zai wahala kaga wannan sufar a cikin musulmai na kasar Hausa alhamdulillah amma ana samun daidaiku wanda suke tarikus salat ba ta sallah kamar wanda shagala ta mutuwa yara ba masa yin sallah sai mutum ya girma ya tsufa ya kusa mutuwa zai fara zuwa masallaci sai da Allah ce sun farko a masallatan sai musulmai wanda Allah jinu ala salatihim da'im wanda ba sa fasa yin sallah masu dawama akan sallah wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum kaga Allah ya fara yin mukabala da waɗannan kafiran waɗanda su Allah ya ce wa jama'a fa'awa su sun tara dukiyarsu ba sa bayarwa sun killace ta sun boye to amma su musulmai da Allah yake magana banda su lalace musulman nan su ne masu yin sallah da goma akan sallah kullum ba sa fasa yin sallah sannan su ne waɗanda fi amwalihim haqqun ma'lum a cikin dukiyarsu akwai haqqun ma'lum akwai haƙi sananne huwa zakatu ko kamar zakka shi ma yana ciki haƙi ne sananne amma a wannan ayar ba shi Allah yake nufi ba saboda wannan sura ce makkiya an safa da sauran tun ba a hijira ba zakka kuma an farlanta ne bayan an yi hijira shekara ta wajen shida ba sannan aka farzanta zakka to kaga ba zakka bane ba sannan nan Allah na nufin me kawai sadaka ta kyautatawa sannan anan din ma ba ma dole sadaka ake nufi ba ana nufin kawai bayar da dukiya na alkhairi ma'ruf saboda shi ma na sadaka na tadawi ya zo ne bayan tabbata shari'a ne din madina ce wannan suran makka ce me yasa Allah ya wallahi fi amwali wa malum saboda Aisha gubi ne ga wannan kafirin ba sa bayarwa amma a cikinsu ma akwai mutanen kirki wanda suna yin kyauta a cikin dukiyarsu sun ware wani kaso duk da suka samu saboda al'adar larabawa ce wato al'adar su ɗaukar nauyi hamlul kan taimakawa al'arami don matar da mijinta ya mutu su abin kunya ne a ce matar wani ce tana yawo bara to wani zai da nauyin iyalan wani da wani shine hamlul kan wani gidansa dukkaninsu kamar su abuja annan su waye dukkaninsu kowa gidansa gari guda ne na mutane saboda wannan aikin alherin to amma bambanci da na musulmi suna ba wa ‘yan uwa ne na dangi wanda suka ga dama wanda suka ga dama ba wai suna bayarwa ne ga miskinai ba wanda ke mabukata marasa shi kisa anan Allah da ya faɗa ta ce akwai haƙƙun ma'alum sabanin su a dukisa akwai wanda suke bayarwa kisa Allah ma ce ma'alum abu ne sananne ana bayarwa amma na musulmi lissa'il wal baharu ba nasu wanda suke yi na biyan fansa akwai wanda a dukiyarsa akwai abin da ya ware shi yasa yake shugabancin duk abin da dan kabilan mu yayi na ta'addanci zan biya shine wannan ka'ida ta unsur akaka zaliman amma zaluman wani dan banu fulan ne dan kabilan mu ne ya je yayi kisa nawa ne diyar kaza ko hada sauran zan biya saboda dan kabilan mu ne to haka dukiyar su ta taimaka wa kabilanci ta taimaka wa san kai ta taimaka wa yan uwansu isu isu to amma mu'minai sai Allah ta tasu lisa'il wal mahrum suna bayarwa ne ga wanda yake mai tambaya wanda ba shi da shi kaga miskini kenan wanda zai tambaya wal mahrum da kuma wanda baya iya yin tambaya ai al muta'affifu al su'al wanda ba zai iya tambaya ba fa yuhrama sai a hana shi saboda mutane marasa shi sun kasu so biyu akwai wanda yake ba shi da shi amma ba zai iya jira ba zai tambaya shi ba kuma yana da haƙƙi ya tambaya inda ba shi da shi din. to akwai wanda ba shi da shi amma yana da kana'a da muru'a ba zai iya bijira ga mutane tambaya ba wanda har shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake gaya mana wancan mai tambaya ba shine miskini ba ba shine ma haqqu da abawa ba laysa al-miskinu billazi tarudduhu al-luqmatu wa al-luqmata wanda yazo ce a taimaka a bashi kwanan abinci ba shine miskini ba manzala ce ina ai miskini shine allazi la la yuftanu lahu wa la yaqum fa yas'alu nas wanda ba shi da shi ba zai kuma iya tashi tambayi mutane wala yaftanu lahu fa yutasaddaqu alayhi ba wanda ma zai gane bashin shi balle in an tashi bayarwa a bashi wanda shine miskinin gaske mai kana'a to su mu'mine a cikin dukiyarsu akwai kaso da suka ware suna bawa almajirai mabarata haka na suna bawa masu kama kai wanda ba su da shi amma ba su tambaya da
والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون
والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مامون wannan kuma kaga shi kuma yana muqabala sifar kafirai ta farko din nan lil kafirin laysa lahu dafi ko wato masan bai azaba wanda ala shi innahum yarawna ba'idan wa narahu qariban su suna istibadin ma ba wata lahira ba wata azaba ba masaidai da za a yi tashin ba to wannan sifa kuwa tana kabalta su Allah ya su kan mu'mini su ne allazina yusaddiquna bi yawmid din su sun gaskata wannan ranar sun san za ta zo suna jin tsoron ta ko kamar yadda muka biya jiya a suratul haqa ko inni zanantu anni mulaqin hisabiya da man tintini na tabbata sai na zo wannan ranar na gama da hisabin mu'minai kenan allazina yusaddiquna wanda suka gaskata bi yawmid din da zuwan ranar sakamako ai aljaza ranar sakamako wallazina hum min azabi rabbihim mushfiqun bayan kuma sun gaskata sun zan cewa lalle Allah yana da azaba ko amma suna tsoron wannan azaba ko wallazina hum mu'minu sune wanda min azabi rabbihim mushfiqun su suna jin tsoron azaba ubangiji sun ne wanda za a yi a wannan ranar khaifun ko kamar yadda Allah ya faɗa ko a tara zalimina mushfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim ko wallazina aya dai Allah yana faɗan cewa su muminai su ne za a ga su kullum tsoron wallazina amalu isa wallazina amalu mushfiquna minha wa ya'lamuna anna al-haqq wa na'ay dake nema su muminai suna tsoron ranar lahira sun san za ta zo suna tsoron zuwan wannan rana kuma sun san tabbas za a yi ta me yasa sai sun tsoron ta saboda rana ce da Allah zai hisabi tsananin tsoron Allah suna tsoron abin da Allah zai wannan su ne muminai amma su kaga wannan ya saba su kafirai wanda su ba su yadda ba har ba suna izgiri suna cewa in za a yi daga sai a yi mana mana magani والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مامون الله ce lalle ko tabbas azaba ubangijinka gairu mamun ba abin da za a takankance a aminta da zuwanta bane ba azaba Allah ta wuce ta wuce zama abba ya takankance ya daina jin tsoronta yana ganin komai ta fanjama fanjam ba yi wa azabar Allah haka shi da gairu mamun ba a bara a aminta da ita bace ba ko kuma gairu ma'amunin nuzulahu sai ya zama da mun fassara jumlar da ta'alili da wannan ta'aziz da tunda an ce wallazina hum min azabi rabbihim mushfiqun masu tsoron azabar Allah sallata inna azabar rabbihim ghayr ma'mud dama ai azabar Allah ba abin da za a sakankance ba a ji tsoron ta bace ba na suna jin tsoron ta saboda sun san ba abin da za a mutar ita bane ba in ta zo za a sha wahala Allah ya kiyaye shi
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين والذين مؤمنين دي وسلن سوني ودن هم سو لفروجهم حافظون ما سكيايوا ne ga farjinsu ba sa yin amfani da farjinsu abin da Allah ya haramta illa ala azwaji suna taskace suna kiyaye farjinsu illa ala azwaji sai kadai akan matansu ko mazansu da Allah ya halatta musu aw ma malakat aymanuhu ko kuma akan bayinsu suka mallaka min al-ima'i daga bayi to nan su suna da damar su su kusanci matansu da bayansu wannan shi ba haram bane amma suna kiyaye farjin su ga wani haka to fa innahu ghayru malumin to farjin su akan matansu da bayansu su anan ba za a zarge su ba bale ne fa innahu ghayru malumin to anan ba abin zargi bane daga wannan ayar malaman usulu suka istinbadin ashe kenan kwanciyar aure ba lada ake samu ba wato kawai abu ne mubah ba lada ba zunubi kare sun saba wa hadisin dan da ofi guri a hadikun sadaka ko to wannan ayat take kiyasi tunda ayi Allah cewa illa ala azwajin aw ma malakat aymanuhum sai Allah ce fa innahum ghayru malumin ba yi ba fallasa da Allah cewa fa innahum ma'jurin to za a ba su lada to daga nan Allah sai tunda Allah ce fa innahum ghayru malumin to ba kawai dai mu ba hadi mutum ya kusa shi alinsa ba lada ba zubi to amma ba saba hadisin ba hadisin bai nan a gabarsa dalili saboda shi kuma hadisin yana bukatar diraya shi kuma ai manzo Allah yana karanto yana bawa mu'minai ne raunana hanyoyin da za su samu lada idan sun katsa yin sadaka ta dukiya irin ta masu kuɗi sai ce ku yi tasbihi ku yi zikiri ku yi da sadaka ne sai ce wa fi bud iya hadiku kai saduwa ɗayan ku da iyalinsa ma zai iya samun sadaka kenan idan yayi da niyyar ya samu lada kenan aikin ya ta'allaka bin niyya yayi da niyyar ya samu lada wannan kusancin Allah ka kaddara na samu ɗawon da zai wa addinin musulunci aiki kaga yayi da niyyar ya samu lada to anan ne zai samu sadaka amma mujarradu shahawa kawai yana bukatar iyalinsa to fa innahum ghayru malumin ba lada ba zalibi fa man ibtaga wara azali فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون
fa man ibtaga wara azalika fa ulaika humul adu Allah ta duk wanda ya ketara ya nufi wara azalika duk wanda ya ketara ya nufi wani wannan guda biyu da farjinsa ya ketara iyalinsa ya ketara bayinsa kaga yanzu ba bayi sai iyali kawai matan aure duk wanda ya nemi wani abu da farjinsa fa ulaika humul adun to waɗannan su ne masu shishigi al mutajawizun al halal ila al haram to wannan sun wuce ka'ida sun fada wa haram abinda Allah ya haramta musu shi ma dai da ganin shi ma malamai suka yi kiyasin haramcin al istimna wanda zai tafi al'adar sirriya mutum kamar yadda yan turanin suka lalata duniya malam mata suna da farji na roba da suke amfani da shi maza ma sun yi fina-finai na batsa da mutum zai gani sai ya istimna'in ya fitar da mani to Allah subhanahu wataala tunda Allah ya ce fa manif tagawara a zalika duk wanda ya bukaci ya fitar da sha'awarsa ta ɗaya hanyar da ta wuce mata ko bayin nan akwai su to wannan ya fada wa hawla umul adu ya tsallace halal ya fada wa haram kaga hanyar kadai da Allah ya yarda kenan mutum zai iya isar da sha'awarsa ta farji matansa ko bai saboda wannan abuwa na zamani haramun ne saka istimna'i mutum ya fidda mani ba ta hanyar mata ba haramun ne saboda wannan aya din hawani ta gawara a zalika fa ulaika humul adun Mhm. amin والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راؤون مسلمي سوني ودندا هم سو راؤون ما سكياي واري حافظون سنا كياي وا لأماناتهم ga dukkanin amanarsu wa fi qira'atin bil ifrad li amanatihim amana shine ma atuminu alaihi abin da aka amince musu akai min amrul dini wad dunya ko da abin da aka amince mutum al'amana kaga sunan yana daga yana da kama da al'amu na aminci ko to ma'ana amana ma ka take nufi shine ma'atumi na abin da aka kai kana da abin yana da aminci a gunka wata dukiya ce wata kadara ce wani mutum ne zai tafiya ce ga iyali na naka kula mun da su shine dai duk abin da ke da aka cewa wannan abin zai samu kalmar nan ta al'amu wanda yana nufin aminci sai aka baka shi saboda ya samu aminci to shine ake ce masa amana shi yasa saboda haka wannan kaga ya haɗe haƙƙin a bayi ma abin da ke tsakaninka da bayi har da haƙƙin Allah ma kamar ibadu saboda Allah ya kallafa maka abu bawa ya ɗauka zai shine ma'anar addini ka daukar wa Allah za ka yi waɗannan abubuwa da addini ya ce kai sadaka amana ne shi yasa malamai suke fassara amanan nan da sallah sallah ma tana cin amana to dukkanin abubuwan takali dukkanin su amana ne wasu kuma malamai suke fassara amanan nan da gabobi hannunka idanka duk gabobin jikinka su ma amana ne Allah ya baka su saboda su samu aminci a gunka kar ka yi abin da ba haka aka ce ka yi ba su ma amana ne saboda amana ta haɗe dukkanin wannan kamar yadda Allah ya gane inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal ko to ayinan amanar ba wai Allah ya nufi sallah yace duwatsu su yi ba ba Allah yana nufin kuɗi ya ba duwatsu ajiya ba Allah da yana nufin amana ma'ana duk abin da aka ga za ka iya kulawa da shi aka baka kai yadda shine amana to su duwatsu da ƙasa kamar yadda Allah ya faɗa tun da aka ce za a danka musu amana suka san ba za su iya jure amana ba ba za su iya rike amana da aminci ba kamar yadda Allah ya faɗa kuma ka dai ramzi ne Allah yana nuna da girman rike amana ne to mu'mina su ne waɗanda amanar da aka ba su wa ahadi da dukkanin alkawari shi kuma al'ahad yana kama da amana amma bai kai amana ba shi alkawari abin da sai zaba da abin da aka ce al'ahad to shi a cikin sa akwai almawasiq akwai kullu kulli kamar wani abu ne za a bayar da shi sai aka kulle shi da wani abu dan kai lalace to shi ma alkawari wani abu ne da kai da wani za a yi wani abu sai aka nemo wani ya shaida an to an kulla za a yi kaza inda lokaci kaza ga wani shaida ne ga wani shaida ne wataƙila ma kamar ita kaza a rubuta wannan shine al'ahad ba sai an rubuta ba idan aka ce a rubuta ya zama al-misaq shine sai an rubuta saboda kada ma amanta amma in iya baki ne wani abu ne muhimmi to ba ni zai kaza za a yi kaza gashi nan a samu wani ya zama shaida shine al'ahad kaga shi ma nau'i ne na amana amma amana ta fi shi nauyi saboda ita amana mutum daga shi sai wanda ya karba shi wanda ya bashin ya yadda ba zai ci ba shi ma ya yadda ba zai ci ba amma shi al'ahad to akwai rashin yadda zai yi wa a samu sabani shi sai daga nemo wanda zai shaida shine al'ahad sai za ce ahida wato an shaida an shaidar da wani ya gane kamar wato abun wani ya shiga cikin maganar dan ya zama na magana ce sananniya abun to shine al'ahad to mu'mine da amanar su da alƙawari ko wanda iri al-ma'khuzu alaihim ra'una masu ciyayewa ne ba sa sabawa wanda shi da siffar musulmi kaga anan shi yasa an ce Allah subhanahu wataala bai ce illal muslimin ba saboda ya faɗi meye musulunci kaga anan da yawa daga musulmai sun faɗi saboda siffar amana ta dan samu rawa sosai a gun musulmai musulmi da dama illa man rahimallah da dama ba su da karfin riƙen amana zaka ba mutum amana zaka ba mutum alƙawari amma gaskiya ba zai iya dawo maka da amanan da alƙawarin nan yadda ya kamata ba illa kalilan gaskiya saboda haka wannan ko da mutum bai ba za a ce ba musulmi bane ba amma za a ce lalle akwai halin musulunci da ya rasa shi yasa anan Allah ya jero kuma a ƴar uwar wannan ayoyin akwai ƴan uwanta a cikin suratul mu'minun kaza aflahal mu'minun allazina fi salatihim khashu'un nan ma Allah ya ƙara fara amana a can ma wala zanu li amana ta mu ahadihim ra'un yadda take anan a can ma Allah ya kawo ta saboda muhimmancin amana kuma dan da a muhimmanci da ita amanan nan akwai hadari babba a cikin amana shi yasa ga anan Allah ya kawo ta a karshe kusa da sallah hadarin amana shine ko da mu'mini ya cika dukkan sharadan imani ya samu lahiya ba zai shiga aljanna ba idan bai da amana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gane ya ce wa ala sirati kalali ranan lahira in za a shiga aljanna akwai wato kalali kamar a ce wasu makata wani abu da yake yi ya rike mutane wanda suke guda biyu akan sirati ya a daman sirati ya a hagun sirati mumini ya gama zai shiga aljanna shine tsallakawa ta karshe wannan kugiya ta farko ta bangaren dama ita ce amana din ya zai tsallake ta to amanan mutane amana kaza amana kaza duk da bawa bai ce bai ya cinye bai bayar ba in akwai wannan amanonin to wannan kugiya ta farko ta kama shi tunda ita bai gama da ita lafiya sai wuta idan kuma ya ci amana bai ci amana ba sarra bai ta lafiya to kugiya ta biyu da ta sai shiga aljanna ita ce arrahim zumunta ya wannan mutum yi da yan uwansa na jini na kusa da na nesa zumunta to wannan yana da muhimmanci sosai a sa amana a gaba a kula da lamarin amana saboda kada mutum ya ga yana sallah yana duk abin ibada amma a gurin Allah yana tabo da aljanna ba za ta iya masa wahala shine amana yasa da ma Allah ya kawo kusa sallah wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un mu'minai sune waɗanda amanar su da alƙawarin da suka dauka to suna kulawa da shi wallazina hum bi shahadatihim qa'imun sune wadanda qa'imuna suna tsayawa dan Allah ayyukimuna ha suna bayar da shaida bi shahadatihim suna tsayawa akan shaidar su bi shahadatihim ko bi shahadatihim ma'ana shaida dai shaida ash-shahada bi ma'ana al-ishhad shaida ba na shaida wani haƙƙi ne zai tozarta a gurin shari'a ko kuma wani haƙƙi ne zai tozarta wanda kai kaɗai za ka yi zai da shi ka san hakikanin abu ana ba ta shaida shi ne al-ishahad faɗan ba da shaida akan tabbatar da haƙƙi to mene su ne waɗanda shaidan nan tasu abu ne mai kima a gunsu ka'imuna suna a tsaye yuqimuna wa la yaktubuna suna a tsaye da shaidan nan ba sa goye shaida dan idan ya zama na haƙƙi zai salwanta da shaidarka baka bayar da ita ba to wannan manzon Allah ya ce kai ne mafi sharrin ma mu a ta shaida sharru shuhada'i man yufti shahadatahu qabla an yustashhad ko to akwai hadisin da manzon Allah ya ce hadisin nan sahihin hadisin nan na Imam Ahmad khairul quruni qarbi thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum ko tun zalla ce thumma yati min ba'd zalika qaumun bayan karni na mai alherin nan ya wuce karnin da zai biyo baya sai wani karni shi wannan karnin mutanen karnin ya hununa wala yu'tamanu ba ta bada amana ha'irai mutane ne sannan sai manzo Allah ya ce wa yastashhiduna min ghairu an yustashhadu aw kama qala alaysa manzo Allah ya faɗi cewa mutanen wannan karnin suna bada shaida wanda shaida su ta ƙarya ce hakan ya zama da manzo Allah ya alanta abin da yake shine alamar lalacewar zamani bayan annabi shine bada shaida ba da kyau kaga wajen shi ma wannan abu muninsa ya kai da wanda zai rawan bi shahadatihim qa'imun su ne waɗanda shaidarsu suna tsaye akai suna ba da shaida ta gaskiya don tabbatar da haƙƙi in an bukata saboda haka shi ma nan mutane duk da dai yanayin zamani amma kuma mutane su gane su daina jin tsoron kotuna saboda yanzu haƙƙin shaida musamman al-ishhadu alal haqq da a kotuna ake yi ko police station gurin yan sanda za a cuci wani an tafi wata shari'a kotu an tabbata shaida abun yan sanda sai ga wani mutum wanda shaida ta tana da mutukan muhimmanci a wannan kes din a ba jawai shi ba zagon yan sanda a je a cuci mai haƙi a sayan mai da haƙi wanda kuma har abun Allah yana da laifi to mutane ta saba da kansu cewa wato hukumomi ba mahaukata bane idan wasu mutanen banza ne wasu ba mutanen banza bane sannan ko yaya ka bada gudunmawa wajen kwato haƙi to a gurin Allah aiki ne babba Allah ya saukar da ayoyi da yawa irin su aqimu shahadatan lillah shaidan nan fa abu ne da Allah yake so a bayar da ita to zai daga kana da damar da zaka bada shaida a kwato haƙƙi kada a cuci wani wanda rashin shaida ka zai sa a cuce shi to shaida ka kana da muhimmancin gaske Allah kuma har ya faɗa cewa wala taktumu shahada kada mai bada shaidan nan fa yana da shaidan ya boye ta laifi ne saka kada mutum ya ce wai shi baya zuwa gun yan sanda ko kuma tsoron kotu yake ji duk wannan dakikanci ne da rashin wayewa ya kamata mutane su san muhimmancin irin wani abu awwa da dama na haƙƙi da yake salwanta saboda rashin mai ba da shaida mai ba da shaida ba kuma wanda mutum je ba da shaida nan sai ga ashe abu ne mai sauki ashe muna damar maki da dama da wata mutum wani mummi ba saka mu kula da shaida su zuba mummi wallazina hum bi shahadatihim qa'imun su ne wanda suke tsaye akan ba da shaida su dan Allah wallazina hum والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون to ya isa wallazina hum ala salatihim yuhafizun mu'minai sune waɗanda suke da suke kulawa yuhafizuna ala salatihim suke kulawa akan sallar su ma'ana bi ada'iha fi awqatiha kulawa da sallar shine ba da sallah akan lokaci ba ba sa yi ba kamar da muka a barko a suna yin sallar suna kula da lokaci sannan kuma suna kulawa kuma da ba da sallah ma'ana ada'i din ba sa bari lokacin nan ya fita su ringa yin ramuwa suna yin sallah na akan lokaci duk abin da suke ciki za su bari wannan yana da muhimmanci sosai shi ma a lamarin sallah shi sa ga a wannan ayin na musulmi malamai sun ce duka ba abin da Allah ya nuna muhimmanci sa a cikin kamar sallah shi sa da sallah ya fara da sallah ya rufe ya cewa illal musalli duk wani azaba banda masu sallah shine babbar sifar da Allah ya so a musulmi sai fara allazina hum ala salatihim da'imun masu dawoma akan sallah sai ya faɗo siffofin da yawa a tsakiya a ƙarshe sai ya ƙarsuwa wallazina hum ala salatihim yuhafizun da sallah ya fara da sallah ya kai saboda muhimmancin sallah shi yasa ko a zamu ji a ayoyin gaba zamu ji in mun zo suratul mudassir ko kafaran a wuta dama kaga a nan Allah ya faɗi wuta ne nazatul lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'u a kafaran nan ga sifar su a wuta sai Allah ta amma illal musallin a banda masu sallah to kafaran da kansu a wuta zamu ji a suratul mudassir za su faɗi abin da ya kawo su wutan nan shine ba sa yin sallah ko ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin saboda haka sallah shine abin da yafi komai muhimmanci a addinin musulunci duk wanda baya yin sallah manzo Allah ya ce al'ahadul ladhi bainahum as-salat alƙawarin da muka dauka wa Allah wanda shine ya bambanta tsakanin mu da mushrikai shine yin sallah sannan kuma sallah ko a yakin musulunci shine abin da Allah ya sanya ma'auni akan imani ko Allah ya faɗa mana a sun ba har wannan kafiran mayaka da suke yakan musulunci Allah ya ce wa manzon Allah a yaƙe su ko fa idan salakal ashhurul hurum faqtul musrikin a yaƙe su amma Allah ya sa sharadi fa in tabu wa aqamus salata wa atu zakata Allah ya fakhallu sabilahu in dai suka tuba me ya tuban shi Allah ya ce wa aqamus salata kaga suna yin sallah in suna da kuɗi suna yin zakka to fakhallu sabilahu ba ka da damar ka ce wannan kafiri ne sallah tana da muhimmanci Allah ya ba mu ikon kulawa da ita. Alhamdulillah. Amin.